يرفع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحد قوما وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبز قوما وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah da fiyayyen halitta manzan tsira manzan rahma nabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zo mana a irin wannan rana ta juma'a wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki duk wani alkhairi da yake cikin wannan rana Allah ya sa damu da shi inda abin yi Allah maɗaukakin sarki ya kawar mana da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace da wannan lokaci da Allah maɗaukakin sarki yake amsa addu'a a cikinsa a cikin wannan rana mai albarka. Marasa lafiyarmu na gida da na asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya, mu kuma da muke da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya. Wayanda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya yi musu rahama, mu kuma idan tamu ta zo Allah maɗaukakin sarki ya yi mana kyakkyawan ƙarshe. idan yan uwa ba su manta ba wannan shiri a satin da ya gabata ya kawo mana tarihi na ɗaya daga cikin mata ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda muka ji abubuwa da dama wanda za a iya yin koyi da shi a cikin rayuwar wannan baiwar Allah mata kuma ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da aikata irin aikace-aikace ko kuma abubuwa waɗanda za su kasance kai kace dab da daf muke binta ko tare aka yi rayuwar da ita har aka ga irin yacce ta aiki mu ma muka kwaikwayi irin wannan aikin da ta yi mu ma muka aikata Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da kwaikwayo ga bayansa na gari waɗanda suke abokai ne ko waɗanda suka zauna ne ko mataye ne ko matan abokai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma falala ce da Allah maɗaukakin sarki yake keɓantar wanda ya so da ita wanda idan Allah maɗaukakin sarki bai yi maka irin wannan falalar ba shikenan sai dai ka roƙi Allah maɗaukakin sarki wani abun domin wannan lokaci ya riga ya huce zama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya ƙare saboda annabi sallallahu sallama ya bar duniya waɗanda suka zauna da annabi sallallahu sallama a wannan lokacin su ne suka dace da irin wannan falala wacce muke roƙon Allah maɗaukakin sarki mu ma ya ƙaddara mana haɗuwa da shi a ranar alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da wannan falala ka kasance ka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar alkiyama wannan ba karamar falala ba ce ita ma domin duk abin da ake dan adam yake fafutuka shine samun kyakkyawa a lahira to wanda kuma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a lahira har suka zauna wuri guda to kaga wannan ya gama samun falala da ya samu a gurin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ka datar da mu da samun wannan falala mu kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yan uwa ba su manta ba wannan baiwa Allah malam ya ba mu tarihinta kuma mun ji abubuwan da suka shafi rayuwarta waɗanda suke ya kamata mu ma mu tsaya mu yi koyi da su domin mu samu wasu abubuwa wanda suke za mu cika da su ko za mu samu dacewa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da yawa wani mutumin yakan raina wani abin ya ga cewa ni ni ne zan yi kaza ko ni za a yi wa kaza ko ni zan ba da kaza to shi aiki da ya shafi abin da ya shafi Allah maɗaukakin sarki abu ne wanda ba a raina shi komai ƙanƙantarsa daure ka aikata an ka aikata baka san wanne ne za ka dace ba saboda menene ne ai Allah maɗaukakin sarki ya, ya nusantar da kai cewa ba ka da tabbacin aikin ma idan ka yi an karɓa ko ba a karɓa ba to duk aikin da ba ka da tabbas ɗin ko an karɓa ko ba a karɓa ba kaga a wannan lokaci shine ya fi dacewa gare ka ka tsaya ka yi aikin watakila wanda kake tunanin an karɓa ba shi ne Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ba wataƙila wanda kake tunanin ba a karɓa ba sai kaga shi ne Allah maɗaukakin sarki ya karɓa to wannan abin da zai baka mafita ɗaya tak shi ne dagewa ka gani cewa lallai duk wani aiki da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ka yi ƙoƙarin aikata shi ko yaya wataƙila sai ka ga shi wanda kake rainawan shi ne ka dace da shi kadalika aikin barna so ake ka kauce masa ka guje masa domin wataƙila aikin da kake ganin wannan ɗan ƙarami ne sai ka ga shi ne zai iya hallakar da mutum sai ka ga shi ne zai iya kai mutum zuwa ga sakamakon da ba a so ranar alkiyama shi yasa sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama suke gaya wanda suka biyo su cewa a lokacinmu wannan ayyukan da kuke ganin ba komi ba ne min almubiqat yana ɗaya daga cikin mu abin da muke kirgawa lokacin annabi sallallahu alaihi sallama wannan abin shine yake halakarwa amma yanzu gashi tafiya ta fara tafiya ko kuna ganin ba komai ba ne wannan fa a zamanin sahabbai kenan suke gaya waɗanda suka biyo su so da haka kuma idan ka kalla za ka ga abin kullum ƙara gaba yake yi kullum ƙara gaba yake ta yaya ta yadda duk abin da da jiya kake ganin sa abu ne wanda yake mai girma a gurin laifi yau sai ka ga wasu wanda suka zo a bayanka sun ɗauki wannan abun ba a matsayin laifi ba ma babu komai ma za a iya aikatawa kaga an fara samun taɓarɓarewa an fara samun kuma rikitarwa ta yadda wanda ya zo a yanzu in ba Allah ya taimake shi ba ya yi karatu ya fahimta sai ya je ya ringa aikata wani abu na barna yana ganin ba komai ba ne sakamakon ya zo ya tarar da al'umma duka suna aikata wannan abun shi ma sai kaga ya aikata izaci ba komai ba ne to wannan yake nuna maka girman laifin duk kankanta abu da kake gani yana da girma me girmansa Allah maɗaukakin sarki ya ce karkayi to sai ka jibi girman wannan hanin da Allah maɗaukakin sarki ya ma duk kankanta abin da kake gani ai wannan ba komai ba ne babu komai ai wannan bai kai kaza ba don da za ka yi wani nasiha sai ce ai wannan bai kai kaza ba ga wannan nan yana yin kaza ai ni ban ma yi kaza ba to wannan yana ɗaya daga cikin wani salo da mutane suka ɗauka wanda yake akwai buƙatar mu kula mu koma ya zuwa ga hanya ta madaidaiciya wacce Allah da manzansa suka ɗora ma a kai
يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير قوي الناس يصغونا رباه هيئ لنا من أمرنا رشدا فأنت من بالتقى والدين يهدينا أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا نبي على الفتية الأحرار sauraro yau insha Allahu za mu tattauna akan ɗaya daga cikin wata sahabiyar da ta zauna da annabi sallama wato ummu sharik a dakta mu ne maka barka da shigowa sannan dakta wace ce wannan baiwar Allah ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girma da ɗaukaka ya tabbata ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abokanan shi Allah ya ƙarin daraja ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da matansa da 'ya'yansa da jikokinsa kamar kullum insha Allah yau ma gamu akan ɗaya daga cikin sahabiya matan annabi ko ce a cikin sahabban annabi mata mai suna umar sharik wadda sunanta guzayya binti jabir ibn hakim ad-dausiya da yawa suna ba da labari malaman tarihi ita guzayya binti jabir umar sharik ita ce wacce ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam a da ƙwar'ani ya ce inim ra'atun wahabar nafsa halin nabi in arada nabiyu an yastanki haha khalisatan laka min dunil mu'minin ita ce ta zo ta bayar da kanta wahabar nafsa halin nabi sallallahu alaihi wasallam ta ba da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya aure ta amma annabi bai karbe ta ba wannan yasa ta ce ta ta yi alkawari ba za ta sake yin aure ba ba za ta yi aure ba a rayuwarta kuma malamai suka ce falam ta ta zawwace hatta matat saboda tsabar kishin san annabi tsabar kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ta sake yin aure ba har sai da ta mutu na'am um anan abinda zamu dauka na hukunci shine kauna da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke wa annabi mazansu da matansu hatta kai ga mace za ta iya kawo kanta ta ce ga ta nan ta ba da kanta da annabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya ga dama ya karba in ya ga dama ya bari kuma ya halatta mace ta ba da annabi kanta idan an ce bayar da kanta ta bayar da kanta gare shi ba tare da sadaki ba wannan hukunci ne da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi shi kadai ba wata mace da za ta je ta ba da kanta ga wani ba tare da ya ba da sadaki ba dole ko da ta ba da kanta sai ya ba da sadaki amma manzo Allah sallallahu alaihi bai bayar ba ma babu damuwa na'am shi sa Allah ya ce in imra'atun wahabat nafsaha halin nabi in arada an-nabiyyu in mace ta ba da kanta ga annabi annabi yayin nufin an yasanki ha ya aure ta to ya halatta ya aure ta ko da babu sadaki khalisa tallaka min dunin mu'minin to annabi bai karbe ta ba ba dan komai ba saboda shi ma yana da ra'ayi kuma aure akwai kwanciyar hankali akwai kwanciyar rai da amintuwa ga ita wadda ta ba da kanta din in an ji an aminta da ita sai a karba to dangane da mace ta bayar da kanta ga wani kenan ya aure ta ba sadaki wannan shi ya shafa annabi shi kadai shi kadai na'am amma ya halatta mace ta ga wani ta ce tana son sa ta gaya masa malma hadisi ya zo a cikin sahihi hadisi sai duk wanda yake kaunar wani ya gaya masa cewa ni uhibbuka fillah na'am ni ina son ka dan Allah su ba laifi bane in mace ta ga wani tana son shi da aure ba da tsiya ba ba da fitina ba ta gaya masa cewa tana kaunarsa ko kuma tana kaunarsa akwai kaunar da mutum zai yi wa wani ba wai don ya aure shi ba mm.
Eh, mutum yakan iya kaunar wani ko mace da namiji wani ya kaunaci wani ba wai don aure ba a kauna ta islama kauna ta zamantakewa wannan ba laifi ba ne mutum ya ga dan uwansa idan babu fitina amma a yi taka tsantsan dangane da mace ta buɗe baki ta ce tana son wani a a sai an yi taka tsantsan musamman a irin wannan zamani da al'amura sun canja kwarai da gaske Am, kuma lokacin da mace za ta ce tana son wane ta yi kokari ta tabbatar da waye wanin a amanarsa da gaskiyarsa da da da ainihin wato mutuncinsa ba wanda zai zo wulakanta ta ko ya ja ta a ƙasa ba akwai wanda in an buɗe baki an ce ana son su to za a ga wulakanci Mm, yawanci ma dakta matan sukan yi korafi akan haka in sun gaya wa namiji suna so to wulakanci yakan biyo baya to kaga shi sa ainihin ce ai taka tsantsan na'am duk mutumin da aka san in an ce masa ana son su zai wulakanci to sai a yi nesa na'am ba sai an gaya mai ba tunda ba shi kaɗai ba ne namiji ai
to amma baka ganin eh, eh, idan ta ji tana son nasa kuma watakila tana tsoron in ta furta zai zama matsala ta biyo ta wata hanya kamar abokansa jansa a jika u- da kyautata masa watakila hankalinsa ya dan taho da kansa ma ya ce yana son ta ba laifi in akwai aboki amini Mm, ko yan uwansa mata ko yan uwansa ko ta hanyar wasiƙa ko ta mm, rubutu a aika masa a sanar da shi tunda ba yadda za a iya sani mm,
halal dan halal halal ne to amma dai a zamani al'amura sun canja wani abin sai ga ya dawo da wulakanci wani ko bayan ya auri mace ma sai ya sai ya ce mata ni da mun ba cewa ne ina son ki ba ki kika zo kika ce kina so na kawai ni taimaka miki ne na aure ki mm, to kaga irin wannan bai da daɗi a wulakanta dan adam a tozarta dan adam so dan halarci halal ne mace in ta ga wani tana so ta gaya masa amma fa a kiyaye duk wanda zai iya ja miki tozarta da wulakanci to gaskiya kake jefa kanki cikin wannan na'am amma yadda namiji kan dama ai ba sai mun yi bayani ba in ya gama ce yana so zai iya bayani ya ce yana so tunda dama su suke cewa suna son su ne mabukata su suke neman mata suke so su aura to ba laifi wannan a shari'a mutum zai wannan To amma dakta wace nasiha za ka yi ga wanda mace ta zo ta ce tana son shi ɗin ba kuma shi ya nema ba.
to magana ta gaskiya ni kullum na faɗa a karatu don mutumin da Allah ya girmama shi ya bashi matsayi da daraja da kima idan wata mace har ta buɗe baki ta ce tana son sa Na'am.
to ya kamata ya girmama wannan kyauta da Allah ya masa ya kamata ya mutunta wannan kiman tashi da aka yi da aka ce ana son sa kar ya mai da ita abokiyar gaba kada ya mai da ita abokiyar fada kar ya mai da ita wanda zai wulakanta ta ito zarta ta gaskiya duk wanda aka ce mai ana son sa ai ya kai ne kuma ya isa ne Allah ne ba shi wannan dama sai ya yi godiya kuma ya mu'amala mai kyau ko da bai da ra'ayin auren ya faɗi kalma mai kyau ya ci gaba da zumunci da ita ya kyautata mata ya yi mata abin alkhairi ta sa ya samu lada amma mutum ya zama mai kakkausar mu'amala mai mummunar ɗabi'a mai hali mara kyau saboda mace ta ce tana son sa ya rinka janta a ƙasa yana tozarta ta su ma wasu matan akwai jarababu fitinannu su makale wa namiji baya so baya so kamar cingam kin makale masa dole sai kin je kin bi shi ai ba dole ne sai ya aure ki ba kuma daga cikin kuskuren da mata suke yi zan yi Ah.
amfani da wannan dama Na'am.
in faɗakar Ah, ya kamata mata su gane cewa ba lo- ba duk lokacin da kika buɗe baki kika ce wani kina son sa wai dole shi kuma sai ya soki ba Mm.
su kawai idan su a rufe yake idan sun ce suna son wani mutum to kawai su gani suke kawai ai kawai shi ma ya so su Mm.
to kuma ba haka bane ba yanzu ai kin ki wasu kika ce wane kike so Mm.
to kamar yadda shi ma kuma yana da ra'ayin ya ki wata ya ce wance yake so Mm.
kuma mutum yana da choice yana da ikhtiyar yana da zabi Mm.
a musulunci ba yanzu ke kika ga kina son sa to shi kuma wataƙila da ya ganki sai ya ga baya so wataƙila ah, ke fara ce shi kuma baka yake so Mm.
wataƙila ke siririya ne shi kuma mai kiba yake so Mm.
wataƙila ke mai kiba ne shi kuma siririya yake so haka yake wataƙila ke doguwa ce shi ya fi son gajeriyar mace Mm.
wataƙila ke gajeriya ne shi kuma doguwa yake so wataƙila ke kin yi boko har kin yi digiri shi kuma gaskiya yar sakandare yake so wanda bata je jami'a ba eh wataƙila baki je jami'a ba daga sakandare kika gama kina ganin da ɗan sauran ɗanyar takarki shi kuma gaskiya ya fi son wayayya da ta je ta yi karatu ta gama kin ga abubuwa suna iya bambanta haka yake wataƙila ah, kina da ilimi shi kuma gaskiya baya son mace mai ilimi akwai wanda ba sa son mace mai ilimi sai Haka yake.
su samu jahila su ninki ne ta Ba- ba- ba- ba haka bane ba wallahi akwai masu wani rai kana dariya eh akwai wanda wallahi yace shi baya son mai ilimi mace mai ilimi shi baya so aka ce ko ina addini yace shi dai kawai a bashi na jahila ya ta kifar da ita to kaga kowa da irin ra'ayinsa wanda ba wai muna goyon bayansa bane amma ra'ayi ne ba za ka hana mutane su faɗi ra'ayinsu ba na'am to to su mata ba sa ganewa yanzu wani akwai irin nau'in matar da yake so yana da tsari watakila ya yi aurensa na farko haka dai aka yi abin bai tsaya ya darje ya zaɓa ba watakila iyaye suka sa watakila kaza yanzu kuma yana so ya aure na biyu dole sai ya ɗan kimtsu sai ya ga waje zaɓa wasu na da ciwo suna da Mm.
high test to ke kuma ga ki ga yadda kike masha Allah yar albarka baki da sharuɗin da yake da da shi sai ta makale ta ce sai shi ta ce sai wani sauransu watakila kuma matsayi ana lura da matsayi yanzu wani zai gani wace ce ta ce tana son nasa Mm.
matsayinta ta kai ta so shi to ta kai ya aure ta shi yana ganin wa ai an raina shi ne ma a ce wance ma tana son sa akwai wannan amma mata ba sa ganewa sai ga mace mai karamin daraja ta nemi wani mutum mai babban daraja da matsayi ta ce dole shi zai aure ta wanda kuma tsakani da Allah a- akwai kafa'a na'am akwai akwai wato akwai conformity dacewa da da da da da, da, da ainihin wato cancanta ah, ko ko kaga mace ta nemi wani wanda yake ya, mai maiko mai kaza ita kuma gata gata nan ne ta ce dole sai shi za ta aura wadda wannan ba lalle ya yadda ba Mm.
wata ta matsanta ta ce dole sai an hada ta da wane wallahi shi sansa take yi kaza na ce to kina sansa shi kuma ba lalle yana son ki ba wataƙila yana da irinki irinki bila adadin barkaci ai Allah shi ne mai yin komai ce ai na- ai ya- ai- ai Allah shi yake mai yin komai amma mutum ya kamata ya tare abu faɗan da zai iya yi so da yawa daga cikin mata ana ba ku shawara idan za ku nemi idan za ku nemi maza su so ku to ku yi kokari ku nemi wanda suka daidai da ku duk da cewa ba haramun bane dan mace ta ga wani mutum mai matsayi ko mai girma ta ce tana so in Allah ya sa ta yi rabo sai ya aure ta Na'am.
Allah ya ba mu dacewa to dakta bari mu leƙa sashen tallace-tallace kafin mu dawo mu ɗora daga inda muka tsaya والرياحين وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت
Mutane na yau ma na zo muku da labari mai daɗi bayan hidindimu da hayaniyar gari lokaci yayi da za رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى
masauraro barkanmu da dawa a cikin wannan shiri mai albarka ga wanda ya datsi shirin a tsakiya yau muna tattaunawa akan wata daga cikin bayan Allah kuma wacce ta zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ummu shuraik dakta kana tsakiyar bayani muka leƙa sashin talace-talace
Na'am, kamar yadda 'yan uwa suke ah, sauraron mu ah, muna tattaunawa ne dangane da irin abinda Ummu Sharik ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama na bayar da kanta gare shi. Muna magana akan ah, hususiyar Annabi akan wannan mace ta iya ba da kanta gare shi ah, babu sadaki kuma ya aure ta ko da sadaki. Am, wani lokacin um, akan samu dace irin wannan wani lokacin kuma akan samu akasi na yi bayani ba laifi ba ne idan mace ta ga wani tana so watakila bai da labarin ta bai santa ba kuma ta yarda da ingancinta ta gaya masa ko ta sa a gaya masa kuma ba laifi ba ne uba ya nemar wa yassa miji na kwarai da zai aure da, da zai aure yassa aura masa ita kamar yadda sayyidina umar ya nema ma wa na hafsa miji da kansa yake yake yawo yake neman mata wa zai aure ta ba don komai saboda ka samar wa yarka gidan zama mai kyau mai mutunci da ainihin wato kima wasu suna ƙoƙarin wato taka tsantsan dangane da karɓar kyautar da aka yi musu saboda ba lallai ne duk wacce ta kawo kanta ta ce tana son ka ta zama mutum mai kirki ba wata ma in ba sa'a ba in babban mutum ne kai dasa maka ita za a yi saboda wata manufa wata kuma ba dan Allah take son ka ba ta nuna tana son ka a zahiri saboda wani abu da kake da shi na zahiri ko dukiya ko mulki ko sarauta ko ilimi ko wani abu makamancin wannan so shi ma namiji dole ta ka tsantsan wajen auren wacce take ba ni sunan shi a a bayi da garanti akan ɗabi'arta wata kuma za ka gama wani take so tana da wanda take so amma ba zai yiwu ba ya aure ta da haka kawai sai ta kokarin makalewa wani ta ce ga wani nan shi za ta aura alhali wancan wanda suke soyayya da shi ba ba ta iya auren sa ba ba zai aure ta ba da ka bari ta makale wani mai saukin sha'ani ta ce masa kaza kawai sai abin nan to kaga irin wannan shine ke jawowa mutum ya zo ya auri matar da wani take so sani ko ka gane bayani na'am akwai illa kwarai mutum ya auri matar da wani take so ba shi ne best dinta ba ba shi ta fi so ba kuma wannan yana faruwa da yawa a mutum yana zaune da matarsa shekara da shekaru wallahi malam sai ka ji mace tana cewa ni fa damun ba na son sa ko kwanan nan akwai matar da take faɗa tana cewa wallahi wallahi yau shekarun mu sama da kusan ashirin ba rana ɗaya da na taɓa tunanin ina son mutumin nan
tana zaune da shi eh ai mace tana da la wato mata suna da wahala sha'ani wani lokacin malam suna da ban tsoro mace malam dakiyarta da abin nan ɗinta wallahi malam za ta iya zama da mutum shekara talatin ba ta son sa to kaga wannan ai ai dai ana zaune ne kawai Mm.
ta ce ba zan yi ƙarya ba ban taɓa tunanin ina son sa ba inna lillahi ka gani da haihuwa tsakanin haka kawai biyayya ga iyaye na haƙura da zauna da shi to kaga magana ta Allah malam Aminu me ya me ya sa mazaje za su zo su rinka rike mata a dole su makale musu tunda ba ta son ka ka haƙura da ita ka haƙura da ita ka sauwaƙe mata yanzu akwai mata suna nan barkatai sake suke nema a sallame su kurin ma sun kasa samu wata ba ta so ta je kotu saboda akwai haihuwa tsakanin su kar a ce ta kai mijin wato uban ƴaƴanta kotu amma yana gana mata azaba ita ma tana gana masa azaba wasu mazan yadda ka san mayu wallahi haka suke mutum ya rike mace tana yi mai bala'i tana gana masa azaba amma a hakan sai ya rike ta haka wannan ba daidai bane wai ka- ka- malamai kukan faɗakar da rashin sakin nan watakila wasu shi suke kalla sai su ga bari su yi ta rike ta tabbas haka dai.
shari'a ba ta so ai saki amma a rike matar da take son ka ba ai matar da ba ta son ka ai ba ta da daɗin zama ko shari'a ma ai ba ta ce ka je ka rike ta haka tana gana ma azaba ba ba shi sa suke ta kashe mazajen ba ai haɗari ne kai ɗazu muke magana da kai ka san halin mata kuma ka san ɗabi'u da ake yi yanzu a garin nan ko in ce a ƙasar nan mace fa matar aure da shekarunta sai kaga tana da wani wanda take so mace za ta iya soyayya da mutum tun suna yara ta kasa rabuwa da shi tun suna yara suna wasan ƙasa ko suna primary ko suna secondary ya taɓa nuna yana son ta wallahi ta yi aure ta tara 'ya'ya da jikoki amma tana da tana tana nan suna soyayya da shi ba su rabu ba dakta wasu sukan ce aiwa wannan kawance ne da aka samu wata shakuwa wannan kuma auratayya ce ko ne mazaunin sa to kaga dama wannan shine abinda abinda ake gudu na'am abin da ake gudu matar aure ta zo tana kawance da wani namiji wai har wani abu suke ce da shi wai wai bestie daga best my best besti menene besti ka san besti na ma kana magalla to kai mun bayani ina ina ka ina ka gaya mun ka ka sani ai ka san suna yi mata ko baka sani ba aka makalla to ai wai su abin da suka dauka kamar wani kawance ne kaga an an taso tun ana yara to kuma har girma ya kai ba za a- suna ganin bai kamata a yanke shi ba wai to al'umma ne ku ji abinda ake nufi da besti da mata suke da shi besti mm.
shine mace ce za ta zo ta rike wani mm.
tana kawance da shi tana abokantaka da shi wannan kawancen wannan abokantakan ta fi soyayya ta fi dangantaka na jini wai wani mutum ne da ba za a iya rabuwa da shi ba kuma da yawa masana wannan harkar suna cewa ba a iya rabuwa ma da besti ko da tana da mijin da yake auratayya da ita ta tara 'ya'ya da shi amma tana da bestinta kuma sai Allah ya san me ake da wannan besti din wallahi wannan yahudanci ne rashin tsoron Allah ne da rashin mutunci da rashin kyau- kyau- kyautawa kuma haɗari ne mutum ya zo wai ya rike wata mace matar aure matar wani wai wai ita besti ɗinsa ce suna alaƙa da ita akwai bestin da zai ɗauke ta ya kai ta unguwa akwai bestin da zai zo ba ta da lafiya har asibiti matarka tana kwanciya a asibiti wani bestin ta yana zuwa yana gaishe ta kai baka sani ba ko tana buga masa waya kullum sai ta gaida bestin ta ƴaƴanta ma sun san besti ɗinta ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil so mata ku ji tsoron Allah ku daina cin amanar aure mata ku ji tsoron Allah ku daina cin amanar aure ku daina kulla alaka da wasu mazaje a waje wanda ba da salatin annabi aka daura auren ku da su ba yaudara ce wannan kuma cin mutuncin mai gidanki ne da tozarta da wato tarbiyyar ƴaƴanki su kan su ƴaƴanki za su gane cewa ke ba mutum mai kirki ba ce ba so ina ba da shawara na'am mutum in zai yi aure ya yi kokari ya auri matar da take son sa ɗari bisa ɗari shi kaɗai ne a zuciyarta mm.
idan mutum ya kuskure ya auri matar da tana son sa tana son wani to yanzu zamani ya kai ga sukan ɗauki kewa fa da wanda suke so ɗin a waje da ka ɓata mata rai sai ta kira shi su hira da shi ya ta gaya mata maganganu na tada sha'awa maganganu na fitina kai ku sai dai ku ku ta bala'i da ita a kiyaye kuma a guji wannan besti din a nisance shi kuma kowane mai gida ya bincika anya matarsa ba ta da bestin nan kaga akwai besti akwai boyfriend Mm.
wai dan saurayi aboki tsofai tsofai da mace ko yarinya ta yi shekara biyar shida tana aure amma akwai wani matashi da suna soyayya da shi ni na kasa fahimtar wannan mata tana zaman aure wai tana wai tana soyayya wai da wani haramun ne to ba ka ganin kamar laifin mazajen ne watakila shine baya bata biyan bata samun biyan bukata wajen hira mai daɗi wajen kwantar mata da hankali shi yasa sai ta take kokarin bari ta samu wanda zai rike mata haka kaddara mijin yana yin yana shiga hakinta a wannan wannan ba zai zama mubarrir wannan ba zai zama wani dalili da zai halatta mata sai wannan shaidancin ba na'am na yadda da kai akwai mazajen da ba su da kirki akwai mazajen da mata ba sa ganin haƙorinsu akwai mazajen da ba su da lokacin hira da matansu akwai mazajen da ba su da lokacin hira da 'ya'yansu akwai mazajen da ba sa zama a gidansu su zauna da iyalansu mm.
sai dai su zauna a bakin titi suna maganganu ko a majalisarsu akwai mazajen da kullum fada tsakaninsu akwai mazajen da in ka ga yana dariya to zai nemi matarsa ne ta aure da kaga ya fara dariya yana raha to a wannan daren zai nemi matarsa ne ya shaga wannan wace irin rayuwa ce haya bahimiyya rayuwa ta dabbanci ya zama ka ajiye mutum ne kawai sai dan biyan bukatarka amma bai da rahama a wajenka bai da jin kai a wajenka bai da tausayi a wajenka amma duk da haka ba dalili bane mata su rinka cin amanar da suke ci da ƙarshe wannan baiwar Allah ummu sharif malam kafin ka huce bayanin duk da kai kusan kayi bayani ne akan mata aure wannan ya nuna kenan budurwa za ta iya samun nata bisti din koda guda nawa ne a'a ni ba haka na faɗa ba malami ne ba haka na faɗa ba ni dai na buga misali ne da mata aure saboda na san yawanci su suna yi to ita budurwa fa Yau, me hukuncin ita aure?
budurwa ai nata da ɗan dama dama a ƙarshe dai dole dai ta ware waye ne besti ɗinta da za ta aura ai shi dakta shi besti ba aurensa ake ba shi wani abu ne ake to yin ka sa na gani shi sa na ce kawantaka ka yi bayani ai tun ɗazu shi ba auren besti ake yi ba shi kawantaka ce to babu wannan a shari'a mace dai ta rike wani sai in tambaye ka ka san me suke yi
Alaka alaka ce sabilillahi ta malam sirri da- mace ina zuwa kula da juna malam aminu ka ji tsoron Allah wannan ra- yare na yan zamani wallahi ka daina shigo da ka daina shigo da shi yaran nan fa yaran nan fa ba su da nutsuwa fa sosai Allah yanzu wata sai ta dauka wani abun kirki ne a ciki wannan bestin babu shi a addini na'am saboda fitina ta duba imamun nawawi fa cewa ya sallama tsakanin miji da mat- mace da namiji da mace sallama assalamu alaikum kaga a shari'a ya an ce a rinka yin sallama tsakanin musulmi da musulmi amma wallahi nawawi ya ce in ana jin tsoron fitina kar a yi sallama na'am kar mace ta yi wa mutane assalamu alaikum za ta wuce dan wani zai iya binta ko wani ya sha'awata Mm.
ko kuma ita kanta daga yin sallama nan ta wuce gona da iri yanzu sai mu zo mu zauna anan da gemukan mu mu zo mu tabbatar da wani abu wani wani besti what is besti me besti kawai yarinya ta yi soyayya da mijin da za ta aure shi aurensa za ki yi bismillah ba aure ba shikenan kawai musulmi ne yanda kike son kowa musulmi da mun a musulmi ana son shi kawai kina sa amma a rike wani hamimi wani habibi wani masoyi wani besti a rike shi a yi ta abubuwa da su na fitina wallahi ba daidai bane akwai waɗanda fa yanzu ko unguwa za su ce fa wallahi bestin shi zai zo kai ta a mota haba ustaz haba malam haba haba malam ka hada kura da nama ka ce wai ba ta ci naman nan ba wannan ba daidai bane abubuwa suna faruwa marasa kyau ba sai an yi bayani ba gaskiya ummu sharif na ka aka taƙaice ya hakuri barin kammala dan yanzu za ka tsaye da ni ka ce na abin nan na so idan abin in da kammala nake so kisar ta din barin ce kammala na ga tarihin na abin da zai zo a gaba yana da matukar muhimmanci kuma ga tambayoyi masu dama ko ma karasa zuwa sati mai zuwa tunda Eh, gaskiya lokaci yayi, gaskiya ne.
matsala wacce take to ba laifi ba laifi almuhim dai za mu ci gaba insha Allah mu kammala damun bayani ne akan musulunci ta da irin da'awar da ta yi Allah ya ba mu dace a yi hakuri dan na san ka ji ka zunguro abubuwa amma dai gaskiya ne waɗannan maguzancin ya kamata mu yaƙe shi a gidajen musulmi wallahi da wani yau ka ɓata min rai tun da safe da ka ce min besti din nan sai na- gaba ɗaya ba na jin daɗi ashe malam ana ta yanka tsaye a cikin gidajen mutane malam Allah ya sawaƙe amin Allah kare mu da gidajen mu da iyalan mu amin dakta masauraro za ku iya neman mu kai tsaye a kan layuka kamar haka ga mata sifili takwas sifili shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sai kuma maza a kan sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sai kuma layi da ya haɗa maza da mata na saƙon katakwana sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara aka makallahu ga wani saƙo da ya shigo wata baiwa wata baiwa Allah ce take cewa don Allah malam ina neman afuwarka saboda na yi ƙarya da kai amma a rashin sani na yi a rashin sani na yi a- a- a- ta ce na yi makarantar Usman bin Affan wallahi malam wallahi malam ya ba mu wani labari na wata yarinya da take wasa da sallah ni kuma idan na idan zan ba da labarin sai na ce kai ne ka ba mu ina neman afuwarka don girman Allah babu komai baiwa Allah Allah miki albarka a matsayinki na tsohuwar ɗaliba kuma kokari kika yi wajen isar da sako kika kuskure Allah ya fi mana gaba ɗaya babu komai wallahi mu ma muna neman Allah ya mana afuwa gaba ɗaya wani aka ce salam malam fatan alkhairi fatan alkhairi Allah ya ƙara basira malam tambaya ta ita ce idan mace ta gama ta ga ta gama al'ada ba ta yi wanka ba mijinta iya iya zai iya saduwa da ita to abinda shari'a ta ce idan mace ta yi wanka ta yi al'ada sai ta yi wanka ta yi al'ada ta gama sai ta yi wanka shine fa'iza ta taharna fatuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin to amma wasu malamai akwai wani ra'ayin da suke ganin cewa idan jinin ya daina zuwa daman an hana namiji ne ya sadu da mace tana cikin jini to wannan jinin ya daina zuwa da haka wasu suna halatta mutum ya kusanci mace yayin da jininta ya ɗauke ko da ba ta yi wanka ba amma zancen da ya fi inganci shine sai in ta yi wanka na'am awwa ta tsarkaka kenan sai a yi alaƙar aure tare da ita wallahu alam na'am wannan aka ce assalamu alaikum malam ina yi maka fatan alkhairi malam dan Allah a bani shawara aure na ya mutu ina da ciki karami kuma idan ina da ciki ina da matukar karfin sha'awa to kuma gashi sakon ya yanki a to tsakiya ya bai kai ka- ki kashe auren naki Ya.
kin san kina da wannan larurar me ya kai ki kika kashe auren ki shawara ta a gurguje Mm.
yau ba gobe ba dauke waya ki kira mai gidanki ki nemi sulhu da shi ki koma auren ki kurai in auren na komawa ne Mm.
yanzu ke da kin san kina da wannan larurar ya zaki ki bari auren ki ya mutu yanzu watakila karamin ciki sai ki zauna wata shida ko wata bakwai baki aure ba ai baki baki haihu ba kuma bayan kin haihu ma sai kin kwashe watakila shekara biyu kafin ki yaye yaro kafin ki ya aure akwai hadari wallahi Hmm.
wannan yanayi ne mara daɗi wanda yake ba shi da kyau shawara ta ki nemi iyaye ki nemi waliyai ki nemi dangi ko ma meye ma kawai aje ai hakuri ki koma gidanki lalle lalle ki kira shi ko ki tura ai masa magana aje a ba shi hakuri matukar akwai kome a cikin auren amma ina jiya miki tsoron kuma ina jiya miki hadarin ki zo ki irin wannan rayuwa in ba haka ba kuma ba zai yiwu ba to sai ki kama azumi a duk da cewa mai ciki akwai wahalar azumi ki kama duk da abubuwan da za su rage miki sha'awa yawwa duk abin da zai rage miki sha'awa sai ki yi shi sannan ki nisanci duk abin da zai ta miki da sha'awa Allah ubangiji ya yi miki wannan fitina Allah ya yi mana gaba daya Amin. Malam wannan ta ce ita yar jami'a ce tana karatu a jami'a kuma budurwa ce kuma ta samu mijin da zai aure ta amma yana da mata amma ya ce mata in ta ya aure in ta aure shi ba za ta yi aiki ba kuma mahaifiyarta ma ta nuna bai yi mata ba don Allah malam ka ba ta shawara.
to tunda kika shiga jami'a kina karatu a sansanin tambayar ki yana nuna kina karatu ne don ki aiki tunda har kin ce ya ce ba za ki aiki ba da watakila ba ki damu da aikin ba da ba za ki tambaya ba abu na biyu kuma kika daɗa cewa mahaifiyarki ta nuna ba ta son shi shawara ta tunda kina yin karatun ki kuma kina shawarin kin gama za ki aiki kuma shi bai da ra'ayin ya bar ki aiki kuma mahaifiyarki ba ta son sa ki haƙura da shi kurin abin da mahaifiyarki ba ta so ai sai ki bari matukar ba son zuciya ne yasa ita mahaifiyar ta kaurace masa ko ta guje masa ba kuma ya dangane da aikin mace ya danganta gaskiya namiji yana da ra'ayin matarsa ta yi aiki ko kuma ka ta yi aiki yanzu wani ya yadda da matarsa ya gamsu da tunaninta da hankalinta da kamewarta da mutuncinta da tarbiyyarta daga nan ko ina ne zai iya barin ta je ta yi aiki ya tabbatar ba za ta keta dokar aure ba amma wani wallahi ba zai iya baka garanti akan matarsa ba ya san za ta iya canjawa kamar yadda da yawan ku sun fara aiki sun canja wani ya ce daga fara aikin ta nan na fara ganin canji akan al'amarinta to kaga akwai hadari wanda ya za mutum yana zaune da matarsa ya batta ta tana cakutuwa da maza auren ma ya so ilalace dan haka dan ya hana ki aiki bai yi laifi ba a nan gurin sai ya ci gaba da kulawa da ke da daukan nauyinki da taimaka miki To Allah ya amma amma a ce a ce ya zo watakila ya kyale ki ki je ki je ki yanko masa wata tsiya wannan akwai hadari matar da aka gamsu da imaninta da takawarta da kamewanta abata ce ce aiki in bai saba shari'a ba wanda kuma ake shakka akan kamewarta ko akwai masu rawar kai kasan akwai mata masu dancing head masu rawar kai yar gigiwa yan neman magana da mutane da shagen son ado da kwalliya da kula maza irin wannan bai kamata a bata je aiki ba dan za ta iya za ta je ta yanko ta tsiya Allah kiyaye mu Amin. Assalamu alaikum.
alaikum salam malam barka da safi Barka dai muna tare da wa a gurguje.
ina tare da mamar rumar sahu ilgama To maman mun rudu masa'u ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi me kike tafa da shi?
to fatan alkhairi malam Allah ya saka muku da alkhairi da fatan wannan fadakarwa da kuka yi ubangiji Allah ya sa mu mata mu gane tare da mazajen gaba Amin.
kuma ba su yi abin da ake yi ya ɗayan mu sai dai Allah To.
ya shirya mana kaji To kaji amin.
Hajiya kaga ta san Amin.
besti kenan abinda ake yi ne inna lillahi wa inna Allah sawa'i Amin aka makalla. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa Wa alaikum assalam muna tare da wa.
da malam da malam Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ubangiji ya sa aljanna makoma amin wannan tunatarwa da kuke mana Allah ya saka da alkhairi da farko kuna tare da sarkin samarin fulani yaya nazi da ke garin gurin gawa na'am wato malam zancen wannan kalma da ka faɗa ta jibe kasashen mu na Hausa wanda da duk ba al'adun mu bane eh wato malam kuma tunda na ji kai zance akan jasidin nan sai bangaren kozin eh Wace ma na ga kamar hagu da dama ne bangaren wannan tafiya akwai kodin akwai kuma jinsi. Bayan wanda duk ba al'ada mu bace ko mutanen mu gaji sun dauko suna ta yi. Wani ƙara wata irin ƙara san bishi za ka ƙara yi wani akan wannan shi kuma kuwa jinsi kodin din nan.
to insha Allah to aka wagalla kaji gurin gawa kenan Eh, eh, eh.
wato wato mana al'umma mu suna cikin abubuwa da wasu ma watakila masu da'awa ba su sani ba yanzu ka duba yau kaga kawai muka yi magana akan wannan besti din Mm.
kaga ashe ana yi eh ga wata baiwa Allah ta ce Wato abin da ta ya yi tabbatar ga wannan sai dai ma ƴaƴansu tabbatar Allah ya da tsare.
kozin kozin tabbas wannan kozin kalmar kozin kozin din ana yi Mm.
barna da suke yi kozin kozin din nan wallahi ba a- ba a lissafawa sai a su rinka bin mata ko mata su rinka bin su ana abubuwa ni kamar yadda na bayani a farko dan babu lokaci a gurguje Mm.
gaskiya wannan ya saba al'adar mu ya saba tarbiyar mu ya saba addinin mu kuma ina kira ga mata su ne san ci wannan abubuwan na'am yawa kuma kada wani namiji ya kuskure ya bar matarsa tana wannan in ba in ba haka ba an barka malofo an barka fanko ba ka da wani amfani a ce matarka tana da wani wani bestie da take alaka da shi wai wani hamiminta wani masoyi suna soyayya ana kauna ana abubuwa subhanallah kuma namiji Allah ya sauke Allah ya gyara mana halin mu assalamu alaikum
Alaikum salam.
muna tare da wa Ina muku fatan alkhairi.
to muna tare da wa a gurguje
Da za a tuma martani daga kura.
to naja'atu me kike tafa da shi cikin shirin
Wallahi su abin ta dai addu'a Ubangiji Allah ka shirya mana ‘ya'yanmu da ɓannanmu Allah ka shirya ga baki ɗaya.
Amin.
Idan ana yin sa sosai Ah, wallahi.
ah.
to to kuma duko Allah raba asiri wala assalamu alaikum muna tare da wa Allah raba asiri Amma wani sanin kuma tare da Hamisu to Hamisu daga ina
dan ba kira.
to ga ka cikin shirin me kake tafa da shi
Gaskiya ana mu kullum fatan alkai na taɗin wannan tsiri da ake yi.
sai ai aiki da jin daɗin salamu alaikum
Wa alaikar salam.
to muna tare da wa
Suna tare da Fatima daga Ɗorayi.
to Fatima me kike tafa da shi
Malam ne muku fatan alkhairi.
to alhamdulillah yana dakta yau gaba ɗaya kusan fatan alkhairi ne salamu alaikum muna godiya Allah ya ce Wa alaikum salam.
muna tare da wa
Ina muna a awal Hussein ne.
to a gurguje me kake tafa da shi
ina ina muku fatan alheri sannan kuma wani wallahi ba ma bai ci ba yanzu hatta ƴan uwa ma wanda za ka ga babu alaka ta akwai alaka ta auratayya amma in mace kai aure budurwa a fitarin da bi ana zuwa gidajen kawai don a ganta musamman ma in ta ta kasance kyakkyawa na'am wallahi Yes, wannan really.
fitina tana ta faruwa to Allah ya samu dace to za mu faɗakar insha Allah ta'ala eh za mu dakta in faɗakar.
baka manta ba kwanaki an mota ta turo da tambayar wanda Mm.
ka amsa wanda kanin babar ta nema yake zuwa har gida yana neman ta kuma da ya Mm.
ce a bari kuma ya nuna ba za a bari ba to kaga kusan ni ni Na'am.
ni ina ganin wannan akwai sakaci na tarbiyyar mu wallahi hmm, sakaci na barin ƴaƴanka mata suna sabawa da hatta maza din ƴan uwa dangi ko na makamanci wannan hmm, wallahi akwai hadari a ciki yanzu ka duba wannan kawu ne amma yazo yana neman yarinya zai lalata ta yanzu ka duba wannan tambaya ke yi mutum ƴar uwarsa ce mace idan kawai wai sai ta boye dan ya je iganta Eh, wai- wai musamman in ma kyakkyawa ce kyakkyawa ce ka ka da Allah wani wace irin magana matar wani matar wani kaga wannan masu aure ya kamata su kiyaye a ce ko dangin ba kowa ya kamata ka bari ya zo gidanka ba Hmm, ko danginta ne yan uwanta ne ba kowa ya kamata ka bari ba kuma in za a zo sai an nemi izinin ka ba bini bini samari su zo abin nan wani gidansa wallahi malam yanda kaga tasha wallahi yanda kaga mahada tasha wallahi nan gidansa haka ake a zo a yi ta abubuwa a dafa abinci a yi ta hira da yan mata a samari ta zo wajen matarsa yarinya a yi ta abubuwa wallahi wannan jama'a ba addini bane kuma ya kamata mu yi kokari mu kiyaye kuma ku Allah ya iyaye tabbata.
mata ku ne ku ne wanda ya kamata a ja muku kunne ku koya wa 'ya'yanku kunya ku koya wa 'ya'yanku mutunci ku koya wa 'ya'yanku sanin darajar aure da kimar aure kuma wannan bibiye bibiyen mata da ake wannan ba shari'a bane kuma ba daidai bane kuskure ne Allah Wallahi, zai kare mu ya gyara mana halin mu Amin. Masauraro duka-duka iya abin da za mu iya kawo muku kenan a mazajin shugaba kuma jagora kuma ango wanda muke fatan alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da alkhairi ya sa wannan abu a yi farin cikin yin shi. Sannan Asma'u Sadiq shugaba ta ɓangaren shirye-shirye Buhari ango Isa ai baka ya faɗe shi ba.
sada ni da ku ai ma dakta masu sauraro duk sun sani manaja namu shine yake ƙara aure To, a Allah wannan sani.
satin.
Ina- Bari sa sada da ku daga bangaren sashen addinin ina jin musulunci tsoron na matarsa kenan ba za a da faɗi FM sunansa ba a- tsoron matarsa ake ji a- wanda Hadiza Balanta take Ina- jagoranta Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
لا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر